الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عين ثلاثة شاشة كنا قوة ربيع الثاني hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1444 a watan turawa muna daya ga watan disamba shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana zama don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imam bukhari yau insha Allah za mu tashi a sabon babi babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam babin da zai magana akan salati ga annabi kira da amince su fara tabbata a gare shi lambar hadisin ta 640 ina ji darasi na 98 kenan ko ko da tara darasi na 99 lambar babi 280 kenan shi ma wanda za a tashi a kansa lambar babi na 280 kan zai imam al-bukhari ya ce babu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أن أبا الحيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة باب الصلاة على النبي باب الذي مغنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم kusan ‘yan uwa duk sun saba ji salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan duk hudu ba duk zama duk inda aka juya a ce a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ko a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ita in aka ce salati din bisa umarnin da Allah ya yi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai da kansu sun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun san yadda zamu yi sallama tare da kai assalamu alaikum wa rahmatullah amma idan mun tashi yi ma salati ya za mu yi ma salati tunda Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima malamai suka ce idan aka ce salati a yaren addinin musulunci ana nufin rahama wacce take an gwama ta da girmamawa rahama tare da girmamawa to idan aka ce masu imani salati salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana nufin kenan su yi rahama ga annabi kuma su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma zai ce a shi abin da ake nufi da salati du'a'un maq'un bi ijabati duk inda aka ce salati to addu'a ce da ake da tabbacin karbabiya ce shi ne fassara bi da ake man salati ko dai zaman to rahama ce mai hada da girmamawa da kambamawa ko kuma ya zamanto addu'a ce da ake da tabbacin an karbe ta sai malamai suka ce to kenan idan mutum yana salati mai aiki da haka abinda malamin musulunci suka ce duk wanda yake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'a ce yake Allah ya yi mai salati shi ba ni da zai salati duk ba shi yasa ba za ka ji lafazin Allahumma salli ala Muhammad ko Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan rahamar kai babu ita a hannunka barantana kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam girmama wadda ake nufi ita ce wadda za a mai a cikin mala'iku ta hanyar ambatan shi da faɗin alkhairi kai ba ka da hanyar da za ka yi irin wannan in an ɗauke shi a addu'a ce da tabbas an karbe ta still ba ka da tabbaci a kan an karɓa addu'a nan taka wanda yake da tabbacin an karɓa ko zai karɓa shine Allah a karan kai shi da aka tafi lokacin da aka ce salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana nufin rahama ce da Allah zai kara ga annabi Muhammad ana nufin matsayi ne da Allah zai kara ana nufin wata addu'a ce da ake da yakinin Allah ya karba zai kara girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai roƙo ne kace Allah yayi wannan salati na da Umar Bukhari ya bude shi a salati ala nabi hadisi na farko da muka karanta ya kai ne har ga Abu Sa'id al-Khudri a cikin sa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyuma rajulun muslimun kowane mutum ne musulmi lam yakun indahu sadaqa bai samu abin da zai yi sadaka ba a rana kuɗi da zai ɗauka ya ba wa mabukata ko masu roƙo ko masu ƙananan ƙarfi ko ya tallafa cikin wasu ayyuka na alkhairi babu falyakul fi du'a'ihi to ya faɗa a cikin addu'ar shi Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulih Allah kai salati ga annabi Muhammad wanda yake bawa ne da manzo a gare ka wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat Allah ka yi salati ga masu imani maza da mata da masu imani ko da musulmai mazansu da matansu duk wanda ya faɗi wannan sai ce fa inna ha hakan lahu zakatu to a matsayin zakka take a gare shi faɗin shi wannan lafazi din to amma a cikin hadisin akwai da raj malamai suna kiransa da abu sama shi kuma malamai suka ce da'ifi ne in ya fito a cikin hadisi yana zama da'ifi wanda kan shi yasa ba mu ji wannan lafazin na hadisin ya shahara a bakin mutane ba saboda da'ifancin hanyar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na bi Imam Bukhari sai haddathana Muhammad ibn al-Ala قال حدثنا إسحاق ابن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال دول ليتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم على في صلاتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم da iyalan gidan shi shine wanda suke da dangantaka ta jini da dangantaka ta imani kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim wa ali ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahim gaba ta farko ya kara da cewa wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim gaba ta biyu kamar kuma ko Allah ka yi albarka shine ka sanya yawan alkhairi a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan annabi muhammad kamar yadda ka sanya alkhairi da yawa ga annabi ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahim wa tarham ala muhammad allah ka ji kai ka tausaya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali muhammad da iyalan annabi muhammad kama tarhamta kamar yadda ka tausasa ka ji kai ala ibrahim da annabi ibrahim wa ali ibrahim da iyalan annabi ibrahim in ka faɗi wannan sai aka ce manzan Allah ya ce shahidtu lahu yawmal qiyama zan mai shaida a ranar gobe alkiyama bis shahadati da imani zan mai shaida cewa mai imani ne wa shafa'atu lahu kuma zan cece shi da za ga shi ma nan kamar ya saba da lafazin da muka sani ko ya samu ƙari cikin lafazin da muka sani malamai suka ce shi ma hadisin ra'ifi ne a cikin wanda aka dogara cewa sun jiyo maganar akwai sa'id ibn abdurrahman aka ce maula ne na sa'id ibn al'am duk duniyar tarihin musulunci in kana bi ba inda za ka samu tarihin sa ba wanda zai taɓa ce maka ga garinsu ga inda aka haife shi ga inda ya karatu da suwa ya karatu da ina ya je a ina ya zauna a ina ya mutu ya ba da labari a karɓa na to malamai suka ce majhul ne duk ta inda za ka ka gano shi ba za a gano shi ba saboda ba wanda ya taɓa rubutu a kansa ba wanda ya san shi da aka suka ce to dalilin wannan mutumin ba za a karɓi magana ba ba a karɓar magana sai an san waye kawo ta kuma sai an san matsayin waye kawo ta a tabbatar da gaskiyar shi a tabbatar da ɗabi'un shi a tabbatar da kiyayewarsa ga duk abin da ya yi sannan a karɓi hadisi to ba a san shi ba sannan a san yana da hadda yana da kiyayewa yana da adala baya ƙarya baya ha'inci baya magudi duk ba a san yawa da sana'a ba don haka malamai suka ce ra'iyi ne ba za a dogara da hadisin ba wallahu ta'ala alam da haka hadisi na farko da na biyu duka ba a dogara da su kenan na uku sai ya haddasa na abu nu'aymi قال حدثنا سلمة بن وردان بن وردان قال سمعت أنسا ومالك بن أوس ابن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه da Anas dan Malik da kuma Malik ibn Auf dukkan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi riwaya annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam kharaja yatabarraz wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita bayan gari da niyyar biyan bukata ita ce tabarruz albiraz shine bayan gida din tabarruz shine fita dan bayan gidan ba tabarruz ba ko da zayin tabarruz e ya fita dan biyan bukata din falam yajid ahadan yatba'uhu bai samu wanda zai bi shi ba al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in zai tashi daga masallacin sa ya tsallaka inda zai kama ruwa ko ya tsugunna to ana samun wanda yake rike mai kwajirin shi da kuma wanda zai rike mashi butar shi ta alwala baya ɗauka shi kawai ya miƙe gaba zai wani sai ya ɗauko abin tsarkin wani kuma sai ya rike sandar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rikewa sai an je inda zai tsuguna din sai a ajiye sandar a ajiye abin ruwan sannan ka koma inda ba za ka hange shi ba sannan kuma ya biya bukatar shi a wannan guri ba to yau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi bukata kusan kamar ba kowa falam yazid ahadan yasba'uhu bai samu wanda zai raka shi ba فخرج عمر sai Umar ya fito fattaba'ahu sai kuma ya bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ina manzon Allah yana ina ya fita domin biyan bukata da haka sai Umar ya bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi fakhara aw mithara fakhara ka iya kiranta kamar kula duk wani makayin daukar ruwa da aka yi da tabo wanda aka gasa min salfalin kal fakhar ko to tabo da aka gasa in ka kwankwara zai wannan kwarkwarkwar din shi da ake kira fassar to fassara mazubin ruwa da aka yi shi da tabo wannan shi ne ake kira fassara don haka sai ya samu kula sai ya zuba ruwa a ciki ko ya samu kwasko sai ya zuba ruwa a ciki sai ya dauka ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da niyyar manzon Allah ya sarki da shi ko kuma yace mifhara makayin da ake sarki da shi mu ma da duk muna da mifhara ko me mai fahara ɗinmu buta da haka yanzu idan ka ɗauki buta ka ce wannan menene a hannunka ma za fi yadi idan ka ce mai fahara ta yi daidai abin tsarki ce abin kama ruwa ce ita ma ta yi daidai tare da ba ita kaɗai ce mai fahara ba duk abin da aka ajiye aka ce dan tsarki to ya zama mai fahara sai ce to sai bihi ko da kasko ko kuda ko dai abin da ake zuba ruwa dan tsarki a ciki to tun da dama ba tare suka fita ba inda zai je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yawajadahu sajidan fi misrabin sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sujada fi misrabin a misrab misrab aka ce shine a samu kamar gindin bihiya to za ga wani lokacin larabawa sukan yi rami a gindinta kamar wannan itaciyar dabino to sai a rika tara ruwa a wannan guri din kaga kenan idan wani abu ya kama ka a daji tunda an riga an tara ruwa a gurin ka iya ɗauka ka sha kuma ka iya ɗauka don biyan buƙatar ka shine suke kiran sa misrau tun a da suna da dabarun tara ruwa ko da ba ruwa a wannan guraren da haka gurare daban an san inda ake ajiya kamar yanzu mu ne in ka zo ka da gindin bishiya za ka iya da an ajiye randa wani yana kawo ruwa ya zuba to su kuma al'adar su ramin ake su suka san yadda suke gyara ramin ta yadda ba zai kotse ruwan ba sai a zuba to in dai misali an ajiye shi musamman a gindin dabino nan ne ake kiransa misrabin to daidai wannan gurin kuma dan khattabi wani wannan ya fi shi mana saka da wato da Allah فوجده ساجدا في مصرب سيسامه yana sujada fi مصرب أبو مصرب shine gunda ake tara ruwa فتنحى فجلس وراءه sai manzon Allah a sai Umar dan Khattabi kanaha sai ya koma gefe fajalasa wara'ahu ya zauna a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yanzu ya zo ya same har ya gama biyan bukatarsa har ya same shi cikin halin sujada bai kuma san me ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sujada ba dan haka sai ya koma gefe bai shiga gaban sa ba bai tsaya a kansa ba sai ya koma baya ya zauna hatta rafa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kanshi fa qala sai yace ahsanta ya umaru yace ka kyautata kai daidai kai na wajatta ni sajidan da ka same ni ina cikin halin sujada fatana haita anni sai ka kauce da ka saman ina sujada ka kauce kayi kyau kayi abin ɗan birni kayi abin da ya dace fatana haita anni sai ta inda jibril da ja'ani yace da ka gani cikin wannan sujadar mala'ika jibril ne ya same ni faqala yace man salla alayka wahidatan sallallahu alaihi asharan duk wanda ya nema ma addu'a ɗaya a wajen Allah maɗaukakin sarki shi kuma Allah zai mai addu'a guda goma duk wanda ya nemi Allah ya yabe ka to Allah maɗaukakin sarki zai mai yabo guda goma duk wanda ya ma addu'a wadda tabbas sai Allah zai karɓa to shi kuma Allah zai mai addu'a guda goma an muka fassara salatin kenan a yaren musulunci ko ko ka yabi manzon Allah ko ka nema masa rahama ko wata addu'a kake da tabbacin ta karbu to duk wanda yawa Allah shi kuma Allah zai linka masa sau goma wa rafa'a lahu ashra darajatin kuma Allah madaukakin sarki zai daga mai matsayi sau goma da haka in ka riki salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai rike ma salati da yabo kuma duk matsayinka kullum zai karu ba dai ya kaskanta ba saboda ga mala'ika jibril ya zo ya shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lafazi na farko da muka samu a hadisi a babin na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi na biyu duk ba su inganta ba na uku kuma ta aka yi in kai daya za a yi maka to ya za a yi salatin tunda mu samu lafazin ba a bisa wannan babu ba mu samu lafazin ba ko to wani lafazi za mu ɗauka mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da shi ba dan mana salati ba to na a gaba to kan mu samu fa shi yasa ne tambayar eh sallallahu alaihi wasallam na sallallahu alaihi salatin ibrahimiyya ko duk wani salati da ake ambatan annabi ibrahim a ciki wanda ya inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سيغا كلا دبن salatin ibrahimiyya ya zo da shi duk sigar da ka ɗauka ta inganta in kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita salati yayi sigar ko bata zo ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai an yi ta ne dan neman salatin ba a maida ta cewa ta zama doka ba ko sharadi ne ko dole sai an yi a tsari kaza in kawa manzon Allah salati da ita Allah zai karba kana cewa Allahumma salli ala Muhammad sa'isa اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار duk Allah zai karba Allahumma salli ala Muhammad ma faha shazal azhari Allah zai karba Allah kawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati matsawar akwai mai numfashi ai kaga babu wannan figar ba wanda yace ayi ta ko amma in dai ka faɗe ta ba da niyyar ta zamanto cewa sharadi ne sai an bi ta ba ko koyo ta ita za a yi kana yi din Allah zai iya yin salati da ita Allah kawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam adadin masu rayuwa a cikin sammai da kasai Allah zai Allah in dai akwai dare da yi ne kake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad ma tadaffaqa miyahul anhari Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsawar ruwa na kadawa a teku ko a kogi babu ran da zai daina kadawa babu ran da zai daina gudana to wannan kana nufi kenan salati mai adadin yawa da yawa Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi duk salatin da ya inganta in kai Allah zai maka duk wani lafazi da za ka nemi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba a shar'anta shi ba ko so ake a shar'anta shi in kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da insha Allah Allah madaukakin sarki zai karba Allah ya samu dace حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة دون ديمون صلاة قيادة صلى الله عليه عشرا الله ذي مي صلاة قومة وحط عنه كما الله ذي كتكئ مشي عشرة سيئات قرى قرى هرب دابقي الله مدوكة سلكي ذي كتكئ مشي Allah ya samu dace shi waɗannan duka sun inganta waɗannan hadisan na biyu na biyun farko ne ba su inganta ba kuma mun ce duk lafazin da aka samu inda ya inganta a iyawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati da shi Allah ya samu dace na ga lokaci bai ƙara samu ma iya wucewa ko babu man zukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ko zukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam falam yusalli alaihi babin da zai bayanin wanda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gaban shi kuma bai mai salati ba aka ce annabi Muhammad bai ce ba sallallahu alaihi wa sallam me matsayin shi na kace eh me ce kafiri ne na ba ka saurara ba na'am shi yasa wasu malaman suka ce a duniya ba masu kyauta ba masu girman matsayi irin malaman hadisi su da dummu za ka ji sun ambaci manzon Allah sallallahu kuma suke sallallahu alaihi wa sallam da su da almajirin kowa faɗa yake da haka in za a faɗa hadisi guda goma wata kil sai a kan ambaci sunansa sau biyar sau goma sau ashirin sau talatin kuma duk da salati a cikin shi kuma zai wahala a ambata ba a yi salatin ba in za suka ce wanda suka fi kowa kyauta a duniya malaman hadisi wanda suka fi kowa samun lada malaman hadisi suna cikin saboda suna mai salati kuma Allah na musu sau goma suna yi Allah yana yi sau goma suna yi Allah yana yi sau goma Allah ya samu dace hadathana Abdurrahman ibn Abi Shayba Abdurrahman ibn Shayba قال أخبرني عبد الله بن نافع الصانع أقوى الصائر عن إسلام بن زيد وأثنى عليه ابن شيبة خيرا دعك أنبتيه ابن شيبة ya ce lalle mutumin arziki ne mutumin kwarai ne an muhammad bin al-munkadir an jabir bin abdullah anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama raka al-minbar wata rana manzon Allah an ga ya taka munbari hawa munbari falamma raka darajata al-ula yayin da ya taka hawa na farko qala amin kawai yana taka daya amin ثم رقى الثانية ya taka hawan na biyu faƙala amin sun baraka salisa faƙala amin na ukun ya ce amin kamar ranar juma'a ko idan zai wani jawabi mumbarin ana so galibi a mumbarin musulunci ana so a ce takala uku yake da akwai da haka da ya taka na farko ya ce amin na biyu ya ce amin na uku ya ce amin faƙalu suka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam sami'na ka taqulu amin talata marat mun ji kana cewa Allah ya amsa Allah ya amsa Allah ya amsa har sau uku kala sai yake cewa lamma raqaitu darajatal ula da na taka mataki na farko ja'ani jibril malaika jibril ne yazo mun sallallahu alaihi wa sallam fa kala sai yace da ni shafi'a abdul wannan bawan ya tabi adraka ramadan wanda watan ramadana ya wuce fansalaka har ramadan din ya wuce Allah madaukakin sarki bai gafarta mashi ba wannan mutumin ya banu ya lalace irin littafi na daga duk anan ya taka birki fansalaka amma akwai nusukar da take da karashin ko wa yake da karashin na'am shafi abdul adraka ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu dan masu irin na kamar nasu an samu katsewar karashin hadisin sai ki siyaye akwai karashin har ramadan ya wuce ba a gafarta mashi ba fa qultu amin da mala'ika jibril ya faɗa mun wannan kuma addu'a ce sai na ce mashi amin kuma kala sannan yace da ni shafi abdun ya fa taɓe wannan bawan adraka walidaihi da ya riski iyayen shi guda biyu aw ahaduhuma ko ɗayan mahaifan shi falam yudkhilahu aljanna ba su shigar da shi aljanna ba da wanda ya rayu da baban shi ko ya rayu da baban shi ko ya rayu da iyayen guda biyu iyayen biyu ba su kama hannunsa ba sun sa shi a aljanna yana da matsala ya za iyayen su kama su sa a aljanna wa alaikum assalam na'am na'am wannan zai jawo hanyar da zai samu da kamar
na'am kyautu tar kamar ya ya bi ya mai da suke ya ɗauka musu da ji na aiki bai saba wa Allah ba kan wannan na'am duk abin da ya san zai fata musu rai eh ba su ji daɗi ba su ji ci na'am to daya mun ji daya daga wajen katika ya kyautata wa iyayensa ya yi masu biyayya duk abin da bai saba addinin musulunci ba ya musu har Allah ya kawo ko dai shi ko shi ko su a ce ba sa nan ko ma iya karɓar wani aikai tsaye to akwai ƙari ko ba ƙari na malamin su na malamin su fi ma hango ta ɓangarensa ya kyautata musu har su sa mashi albarka iyayen kawai duk inda suka bara da ambata su ce kai wani Allah ya mashi albarka wani mu abu abin da za mu ce sai da Allah ya saka masa da alkhairi haka ke nufi ko biyu a iya ƙara na ma na biyu na na ta yadda wannan na na eh ya kyauta ta musu mu'amalance su daidai da magana ka daidai take da takatuka har yanzu babu kari a kanta ni ko mai kari muke na malama bandi na na mm na eh na to kari kawai akan magana ka tuka shine duk abin da zaka yi ne kada akai gun da zaka yi fushi su fahimci cewa akwai fiki a ciki duk yana shigowa ciki kari fa na'am Allah bai na'am mm mm ka kyautata musu ka ɗauke musu kewa duk abin da suke da bukata a yi musu wannan yana jawo albarka ko yana cikin hanyar riga gidan aljanna na'am mala eh kuma yayi kokari kada ya yi yayi abin da suke Allah wa da kishiyar waɗancan ko ko da yana kyautata kuma still har yau kar ya kuskure abin da za su yi facile har sai Allah wa dai na'am sai dai haske ba zai bari in gano ka ba na'am ci gaba eh a yanzu kalewa na wata matsalar ce da ba mu gama da wannan eh na'am mala abdurrafi eh eh na'am bayan ya kyautata musu ya yi biyayya kuma ya kyautata wa 'yan uwansu ko duk ƙari ne akan kyautata wa mahaifa ko na'am to ga malam sani bara ka da sai abali man rufe da shi na'am na'am har yanzu dai kama kan kyautatawa kake an faɗi kyautatawa na wa alaikum na na Mm. na ina ga kawai bambancin kalmomi ne duk jawaban da aka yi duk abu ɗaya ne duka kuɗi ɗaya muke za mu dawo ko a ai mun ce mu faɗi liman mu kulle ne kuma kaga liman baya magana ma wani baya ko kamar sarki na yin jawabi an kare ko na'am akwai mahaɗa wata tambayar duka jawaban da yan uwa suka yi duk abu ne guda ɗaya abin da ake da bukata matsawar kana tare da iyayenka duk abin da za ka yi na kyautatawa bai saba addinin musulunci ba kai musu duk umarnin da suka bada bai saba addinin musulunci ba kai musu duk hannun da suka yi ma bai saba addinin musulunci ba kai musu in dai kana musu za su ji daɗi za su ji sanyi a ransu ko su ce Allah ya maka albarka ko ba su faɗa ba albarkar tana nan wannan daɗin da zuciyarsu shi ake da bukata kada ka kuntata musu sai da za su ji zafi su ce Allah wa dai ko da ma ba a haife shi ba ko an yi asara aihuwa ko da ma na danne yi ko da ma akwai iya zafi suna faɗin hako eh to waɗannan bala'i ne yake za to kar a bari a samu irin wannan wasu kuma iyayen da kansu za ka ga suna faɗa Allah ya ji kanka Allah ya ma rahama Allah ya gafarta ma kai ma Allah ya baka mai yi maka waɗannan duk alama ce ta cewa ka hau hanyar karɓar certificate na aljanna a hannun mahaifanka abin da nake so in ce shine duk wanda ya zauna da iyayen shi bai samu kalma mai daɗi ba ta bakin iyayen shi yana da matsala malam mu dawo kan magana sai Allah ya jarrabe ka da baba mai ƙwarin hali duk abin da kai mai baya yabawa ya za a yi a shi nake so an samu tambayar na very good to ko da Allah ya jarrabe ka da mahaifi mai kaushin hali wanda bai godiyar Allah haka za ka yi haƙuri ka ci gaba kuma kada ka yi fushi ita ce ta ka jarrabawa zai iya sahibai da ko kwandala ya yi wuri-wuri yunwa ta rage ya rasa inda zai sa kan shi in ka zo ka ajiye masa naira dubu uku da ke dama nan ɗauki abin ka kuma da za a yi sa'a ko a yi rashin sa'a yaron ya ɗauke a ran nan kuma sai kusan ciwon ciki to kaga idan Allah ya jarrabe ka da irin wani in ka ajiye ta ɗauki abin ka ce baba kai hakuri bakin abin da ke ajihuna kenan in Allah da inda da kasuwa zan karu wasu eh idan albahi kai akwai iyayen da ba sa godiya har tambaya suke yanzu a ina yake level nawa yake nawa ne albashinsa yau za a yi promotion duk yana sani da haka ana ma promotion shi ma zai kara bukatar sa akan albahin ka to kaga wannan jarrabawa ce wanda Allah ya mai irin wannan jarrabawa sai ya hakuri wanda Allah ya jarrabe shi da iyaye masu yabawa akwai wanda ɗan mitsisin abu za ka yi za ka ji sun yabe ka sun kamba maka wani haikawa Allah godiya akan abin da godiyar da kake mashi eh su kuma da Allah ya kaddara iyayen ne yana da kyau suke zaburar da 'ya'yansu akan alkhairin da suka yi ɗan mitsisin abu idan ɗanka ya maka kamba maka yabe shi gobe zai ji daɗi ya ƙara maka haka hima Allah ya ce la in shakartum la azidannakum Allah idan ka yaba zai ƙara to ballantana ɗanka ɗanka yanzu ya samo aka yi albahi dubu talatin yake ɗauka sai ya baka ɗari biyar sai kace Allah ya sa albarka Allah ya ƙara buɗa maka wata ƙarfi yanzu ya ba matarsa naira dubu biyar sai ta yi tsoki an zai gaciya to da wannan umbata ta yi tsoki me zai hana in ƙara babara da yake samun albarka wata ƙil watan gaba ne ya ba ta hudu sai ya ba uban ɗaya in ya sake sa albarka wannan ta yi tsoki wata ƙil watan gaba ne ya ba ta uku sai ya ba uban biyu kaga kenan shi yana godiya yana samun ƙari ita tana butulci tana samun tawaya wannan shine haka ma'aunin rayuwa yake to iyaye su ma da kyau suke ƙara wa ƴaƴansu kaimi akan alkhairin da suke in dai yaro yayi abin kirki yayi abin ayaba a sa masa albarka sai a tsora shi akan hanyar ci gaba da ayyukan alkhairi mutane su daina renawa shi kuma ɗa ya yi iya ƙoƙarinsa har sai ya ji kalmomi masu kyau suna fita daga bakin mahaifin shi kuma duk kwaliransa ka ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha an hada zuciya akan san wanda yake kyautata mata wasu yaran suna da problem ba iyayensu bane a gidan ko ba iyayensu bane ake so a gidan wannan sai ya jefa fitina tsakaninsu da mahaifansu sai ina masa ma wata zai ci da ba matsalarka ba ce shi dai ba yana santa ba ba kuma dole bane ya ci da ta to ka kawo ci da ta ba ka da matsala kuma in ya ci da ta ai sai ji daɗi alfahari ma ya fito a matsayin mai gida ya ci da matarsa ko ba haka bane wannan jin daɗin da zai da alfaharin kai shine naka sakamako din to yana da kyau mu daina shigar da kiyayyar da take tsakanin mahaifiyarmu da mahaifinmu ko a bakin da mahaifinmu yake wa mahaifiyarmu mu yi mu da da shi shiga tsakani karmi duk yadda za mu kyautata baban ya ji daɗi a yi duk yadda za a kyautata uwar ta ji daɗi a yi in Allah ya taimake ka suna tare kuma su ya su ne haiwa ƙarin wata falalaci in Allah ya jarrabe ka da ita da wasu suna nan duka kyautata musu idan aka zo za ka yi ɗinkin azumi sai kawa babarka a tamfa ta dubu ashirin kishiyar babarka sai ka yi ta musu ta dubu goma goma sai ka garan mahaifinka ya ɓaci ka raba tsakanin matansa kenan ko in ka tashi za ka yi alayya za ka yi ka daidaita su iya abin da idansa zai gani sai ka kyautata to yanzu na siyo a tamfa to baba ga a tamfa nan an raba wa 'yan gida ya buɗa sai ya ga guda hudu duka kowace sufa ce ko kowace ingila ce ko na kai sai uwar yaro ɗauki ɗaya ko ma kibiyoyin uwar yaro ku ɗauki ɗaya ɗaya ba yake nan ba wannan tsakaninka da kai da babanka kuma in yaso in kuna da wani sirru da za ku yi kai ma sai ku yi wa sirru sai ma sirru bi kaga shi da abin da idansa zai gani yayi magana an masa abin da ransa ba zai ɓaci ba ita kuma uwa a matsayinta na uwa sai a yi mata kyautata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyautata mata a kyautata mata a kyautata mata wata kinta za ka tafi ya kamanta wata dubu ɗari biyu a ɗakinta ba shi kenan ba in aka yi magana ta ce ga wata dubu ɗari biyu ka yadda a kan kujera ka ce umma ta iya amfani da ita wata kira tambayar kai aka yi daga abu ka tana kashe kuɗi ka ce wala da na manta kuma ina fita ma Allah ba ni kuɗi kawai na ce ta yi amfani da ita shi a da wani cewa dole an sake kawo an ba waɗancan ko to ya kamata ita rayuwa ya zama to akwai siyasa a cikin ta Allah madaukakin sarki ba mu dacewa Allah ba mu ikon kyautatawa mahaifan namu mu tsaya anan ko mu ƙara ne حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني عبد الله بن نافي الصائغ عن إصاب بن زيد وأثنى عليه ابن شيبة خير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين ثم رقى الثانية فقال آمين ثم رقى الثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك من ذيك تقول آمين كانت سوى آمين ثلاث مرات قال سيتي لما رقيت الدرجة الأولى وانا كما إذن نبايليكم lokacin da na hau mataki na farko da ani jibril sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yake cewa shaqi abdul adraka ramadan fansalaka minhu wa lam yughfar lahu fa qultu amin thumma qala shaqi abdul adraka walidayhi aw ahaduhuma fa lam yudkhilahu aljanna fa qultu amin thumma qala shaqi abdul dhakirtu indahu wannan bawan ya tabe dhakirtu indahu aka ambace ni gaban shi wa lam yus'a dhakirta indahu aka ambace ka gaban shi wala yusalli alaika amma bima salati ba fa qultu amin sai na ce amin to akwai sharadi ko akwai hadari kenan ake ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutun ya gudu ana fadin sunan sa so kace akalla kace sallallahu alaihi wa sallam حدثنا إبراهيم ابن موسى قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عشرا duwan da ya mun salati guda ɗaya to Allah madaukakin sarki ko sallallahu alaihi asharan Allah zai mai salati guda goma shi ma irin na baya ne حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا ابن ابي حازم عن كثير يرويه عن الوالد ابن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركى المنبر فقال آمين آمين آمين قيل له يا رسول الله أكس يا من ذا الله من كان آمين آمين آمين حسن أفو ما كنت تصنع هذا بمسبب كان ينهكا أمك هو منبري كو ما زي كان آمين أما يوم كان سوى آمين فقال سيتي قال لي جبريل جبريل يتدني رغم أنف عبد hancin wani ya turmushi kasa ko Allah wajen wani bawa adaraka abawaihi ya riski iyayensa guda biyu aw ahaduhuma ko ɗayansu lam yudkhilhu aljanna amma zaman su da shi bai ba shi damar shiga gidan aljanna ba qultu amin sai nace amin lalle wannan ya lalace ka thumma qala razima anfu abdin haka nan da yayi asara ya lalace dafa dakhala alaihi ramadan watan ramadan yazo ya same shi yana raye lafiya kalau lam yughfar lahu amma ba a gafarta mashi ba fa qultu amin sai nace amin saboda akwai gwanjar rahama akwai garaba akwai jamar aiki abin da zai hana a yi bautar Allah duk an ɗauke ta amma ka kasa samun gidan aljanna duk wanda ya kasa samun aljanna Allah wadaran shi haka mala'ika jibril ya faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin ثم قال رجيم أنكم رئين هكذا دي ونم مسلم يي حسارة ذكرت إنه أكا أنبتيك غبنشي فلم يصلي عليك أما بما صلاتي بك قلت آمين سنتي آمين اللهم صل على محمد حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا أبا رشدين عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها متادكم نعم نازك وجن كراتن نجي ده غدو كو نعم shi Abdullahi dan Abbas yana riwaya ne daga Juwairiya Juwairiya yana daga cikin matan manzon Allah صلى الله عليه وسلم جواريت بنت الحارث ابن ابي ضرار ان النبي wannan kuma malamai suka ce wannan shine kadai hadisin da Abdullahi dan Abbas yake riwaya a wajen Juwairiya ana iya samun sahabi yayi riwaya a wajen sahabi ko sahabi a wajen sahabiya ko sahabiya a wajen sahabiya ko sahabi ya koma yayi riwaya a wajen wa a wajen tabi'i to anan an samu Abdullahi dan Abbas yana riwaya a ɗaya daga wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها من الله يا برقاكنتا وكان اسمها برا أصل سنة دا برا سيما الله كمر أخي بنكي أتكن سنة كما الله نتاع ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سيتي أميرا متى سنة يقوم وجوهية فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سيما الله يسنجل سنة دا برا تقوم جوهية فسماها جوهية فخرج وخرها أن يدخل واسمها برا da ya ji din sai ya ji ai shi bai dace ba ko baya jin daɗi a ransa ya shiga ya fita kuma tana nan a matsayinta na suna na barra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna da haka kenan idan an kawo matarka gida ka ji sunan bai da daɗi bai dace ba ko ma'anar tana da muni ko akwai sharri ana kawo ta gidan da an gama yiririri tana shiga da kun yi sallah ya kace kuma kin koma wanci eh saboda kada zama da sharri gida ai aka ga wata aka ce sunan ta aka ce laba kaga ai baka zauna da laba ba ko kalla innaha laza nazza'atan lishawa ko da an ce maka laba sunanta ana gama sallah sai ka ce mata me Aisha ko ko ka sa mata Aisha ko ka sa mata sunan da zai yi dadi wanda zai jawo albarka suna yana tasiri akan mai suna din eh daga cikin mu'jizar Umar dan Khattab wani mutum ya zo ya suna sai ya sunan ka yace Shihab bakin wuta irin wannan tsinin na wuta yace Shihab yace ya sunan baban ka yace Jamra garwadi a wata unguwa kake zaune yace Zatu Laza eh yace adri ahlak faqad taraku maza kuma gida garin ku ya kone saboda bala'in sunan ya yi yawa shi tsinin wuta ɗan gidan garwahi wanda suke a bakin wuta yana zuwa ita da garin gaba ɗaya an masa gobara ya kuma daidai lokacin da yake tambayarsa kuma daidai lokacin ake kimta ma umar ɗan kasaji a kwakwalwarsa wannan garin nasu akwai matsala da haka ana jira ne daidai lokacin da zai ambata waɗannan abubuwan har allah maɗaukakin sarki ya kone garin to shi yasa suna yana da tasiri an ba sulhu hudaybiya diyar da za a yi ai sulhu an rasa a diyar da za a yi sulhu an rasa wannan a turo ne wannan a turo ne duk abiya ji daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga an turo wani mutum yana ganin sa sai ya ce kusa kira kuma da gaira kuma suna kwanci yana ganin sai su kwasa ba dai aka ta tahira kuma sai suka mimiki yana zuwa kawai zuciyarsa ta karaya saboda mutum ne mai san dabbobi mai san ayyukan alkhairi sai ya nemi lalle lalle a yi sulhu mutanen sai suka yi aka ce ai dama bai gidaje ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da gidajen sun wanda yake nuna maka shugaba dole zaman to mai wayo in kana zaune da mutane ka san halin kowa wannan ya koma ba a yi ci sulhu ba can sai suka sake turo wani manzo Allah na hango fita nesa to sai ya murmi sai ya hada sahalun sahala Allah amrakum sahal ne yake tafi sauki ko sassauci yace Allah ya riga ya gama sassauta al'amarin ku yana zuwa bai bar gurin ba sai da aka gama yin sulhu to shi yasa in zaka sa wa ƴaƴanka suna ka duba suna masu daɗi masu alkhairi masu albarka sai ka sa musu eh mubarak ko eh safi ko safiyu ko da safiya ko da fibe da basir mai basira ko eh su khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman irin albarkarta ko dai suna na magabata da an san sun samu rayuwa mai albarka mai daɗi ko kuma sunan da in an fassara su akwai daɗi akwai albarka sai a samu su da aka sai canza sunan da Ismaila ta zuwa Juwairiya ana canjawa kenan sun maraja ilaiha sai ya sake dawowa dai ɗakinta ya fita fa bayan sallar asubahi ba da ma ta'alan nahar sai ya dawo ɗakin bayan hantsi rana ta riga ta ɗaga wahiya fi majalisi ha tana zaune a duk inda ya batta faƙala sai ce ma zirki fi majalisi har yanzu kina nan a inda kike zaune a inda na barki laqad qultu ba'daki yace wallahi na faɗa a bayanki arba'a kalimatin kalmomi ne kwaya hudu rak a nan yana nufin jumloli kwaya hudu salasa marat sau uku na faɗin su laurufinat bi kalimatik da za a auna su da duk abin da kika faɗa tun da na barki kina zaune ni ina fita kawai na faɗa wannan kalmomin guda hudu a ɗora naki a nan a ɗora nawa a nan wazanat hunna yace wallahi na wata sirrin jayi naki kaga da mu san mu san wannan kalmomin ko kai ka zauna a masallaci tun bayan sallah asubahi har karfe tara kana cikar wuridi wani kuma sai da ya tashi daga baccin sa ya faɗi kalmomi aka ce ya ji ka kaga ya kamata ka san irin nasan ko ko kuma ya je gona ya gama aikin sa ya yi komai zai dawo sai ya faɗe shi saboda haka ya je gona ya yi sassabe ya yi duk abin da zai kuma ya mika lada kaga akwai abin dubawa kenan menene kalmomin na'am nan ka daɗe ya taba ko mun ya faɗa subhanallahi wa bihamdihi kalmomi ne masu sauki amma Allah madaukakin sarki na son su kuma suna da nauyi a suke ne subhanallahi wa bihamdihi wannan su da kalmomi amma sai manzon Allah ya ƙara musu su siga da za su yi nawa yawa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi sarki ya tabbata ga Allah da godiya a gare shi adada halkihi adadin halittar shi wa zai iya kirga haska adadin halittar Allah to sai kace ina wa Allah yabo ina kuma tsarkake shi adadin yawan halittar shi kaga ba bayan sallar asubahi ba ko shekara goma za ka yi ba za ka kai wanda ya faɗi wannan ba subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa riba nafsi ina faɗin subhanallahi wa bihamdihi har zuwa amincewar shi Allah a karan kanshi na faɗe su yadda Allah zai amince da su wa zinata arshihi ina faɗin subhanallahi wa bihamdihi nauyin al'arshin Allah madaukakin sarki ko iya kawa ta al'arshin Allah madaukakin sarki ko dai adan da ya kewaye al'arshi ko kuma nauyin da al'arshi take da wannan kuma ba wanda ya sani cewa sai Allah madaukakin sarki wa midada au madada kalimatihi wa midada kalimatihi da kuma yawan dugon tawadar da zai karga kalmomin Allah madaukakin sarki za a samu a ce duk waɗannan maganganun da muke da duk ƴan adam da ake da kalmomin da suke fitowa ta bakin mala'iku da abin da ke cikin alqur'ani da zabura da injila da waye ka samu tawadar da za ka rubuce su dugo dugo dugo dugo wani dugo yana da matukar yawa aw madada ko kuma yawan kalmomin ko kuma yawan tawadar da za a rubuta kalmomin yace wannan na faɗa kuma sai sun jallaye jin dai naki subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati yace na faɗe su sau uku kuma sun fi duk abin da kika faɗa a wannan zaman baya buƙatar tambaye ta me kike faɗi me muhallin shahid kana kawo wannan a babin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me ya dangantaka sa da babin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai yabo ne ga Allah ko to ya aka yi shigo babin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yabo ne ga Allah ko to me ya dangantaka za a yi balansin na'am e falala ce amma me za mu turo mu tsora shi akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum assalam na'am eh to da haka aje salati ake wannan a baka shi a tabiya na'am eh eh to kafin kai salati kai wani addu'ar ko to in kai ba salati sannan kai addu'ar fa da matsala ni abu da nake kallo wallahu alam ai asalin min shawuti a hadisai subhanallahi wa bihamdihi sune ai asalin kalmomin da ake da bukata ko amma yau sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan an sa su ne don su ninka yawan godiyar da yawan tasbihi din kenan a salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya samu wasu kalmomi da za su ninka yawan salatin ka ko da sau ɗaya ne kai su ko da sau biyu kamar misalin da na bada ko Allahumma salli ala Muhammad ma ta'aqaba al-lailu wan nahar ai kaga ma ta'aqaba al-lailu wan nahar manzon Allah ya faɗa ba amma ina roƙon Allah ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da rana ta fito ko rana ta faɗi Allah ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam adadin halittunka kaga ya kuka ke to Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wata kir har ka gaji bakin ka miliyan ɗaya ko to amma yanzu wanda yace maka Allahumma salli ala Muhammad adada sukkani gumel Allah ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam adadin mazauna gumal sai Allah ya ce nayi to kai nawa za a yi maka kaga kalma ɗaya ce ka faɗa amma idan da za a yi census mutum nawa za a samu kaga kai kanka baka san adadin salatin da kai ba baranta na adadin wanda Allah madaukakin sarki zai maka wata ilkin abin da na kalla cikin fiqhul bukhari shine a salatin ka iya kara masa wasu kalmomi da zai zama to sau kaɗan ka yi su alma albarkatu za ta linka sau da yawa wallahu ta'ala alam قال محمد حدثنا علي قال حدثنا ابن سفيان غير مرة قال حدثنا محمد عن قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند الزورية ولم يقل عن زورية إلا مرة شيء أذن أبا السلم يكر وتو حديث هنا هاي بيتك شيء عن زورية با في صوتا أما رسالة خرج من عند الزورية ينزل رواية كيف ينون التأدبون تيكي رواية أحاديثي صوتية أفنشي حدثنا ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ta istaizu billahi min jahannam ku nemi kariyar Allah madaukakin sarki daga azabar wutar jahannama istaizu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar qabri istaizu billahi min fitnatil masih dajjal ku nemi tsarin Allah daga fitinar masih dajjal istaizu billahi min fitnatil mahya wal mamat ku nemi tsarin Allah fitinar rayuwa da mutuwa akwai fitina da yawa Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare imanin mu ka raya mu akan imani ka karɓi rayuwar mu akan imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin na'am wani yan kwamiti suna da buƙatar masu agazawa wajen tafi da karatu a ƙara agazawa Allah madaukakin sarki ya taimaka a sabo su kuma su ci gaba da zagayawa Allah ya bada ikon taimakawa din assalamu alaikum malam ana fidda wa fili zakka in ana fiddawa yaya ake fiddawa Allah mai da malam gida lafiya fili idan an saye su ne saboda kasuwa kadara ce ta kasuwanci mun faɗa nake ji a kutubar da muka a jeren giyar zakka ko idan an sai filaye ne saboda kadara ta kasuwa a saya in sun daraja a saida ko in Allah ya kawo mai saya a saida ranar da kake lissafin zakkarka idan ta dawo sha biyar ne ga watan muharram bakwai ne ga watan safar uku ne ga watan zulqa'ada idan dai wannan ranar ta zagayo da mutum musulunci ake lissafa zakka ba da watan boko ba idan kana lissafa da watan boko in ka shekara goma kana fiddawa ana bin ka bashin zakka shekara guda daya ko in ka shekara sha biyu ne ko dan duk shekara akwai ragin kwana goma sha shida to akwai wasu adadin shekaru da in kai zaka samu shekara ɗaya baka fidda mata zakka ba kuma zaka bada ta a ranar gobe alkiyama shi yasa ana fiddawa ne da wata musulunci idan ranar ta zo sai ka kirga ina da fili a guri kaza nawa na sayi shi naira miliyan goma idan an tashi sai da shi yanzu dallalai ku je ku leko nawa zai ce maka wannan iya abin da zai yi a yanzu naira miliyan goma sha biyu sai ka ce to plus 12 miliyan ina da miliyan goma sha biyu har yau kaga yanzu ba fili kasa ba kuɗin fili kasa akwai wani gida na siye shi naira miliyan uku kuma ina tunanin jiran mai saya nake in an zo saya zan sai da shi sai da dalilin je su zagaye wani gidan da ka saya miliyan uku yanzu iya abin da za a samu naira miliyan biyu da dubu ɗari bakwai sai ka sa plus two miliyan seven hundred thousand akwai wani ali audi nawa na saya dubu sittin a yanzu ba zai yi dubu tamanin sai ka sa dubu tamanin kaga yanzu ba fili kake kirgawa ba kudin fili kake kirgawa daga karshe da kudinka na polaris da unity da access ko da lissafin shago da lissafin cikin bahu da lissafin karkashin gadon matarka da duka da ta zo ka kirga nawa za a samu duka za a samu naira miliyan kaza sai ka raba gida 40 ka dau 39 ka bai ma Allah madaukakin sarki kwaya kai idan kana da fili a ajiye ka huta masa hekara na hekara hekara ta biyu hekara ta uku ya ki saiwa da su an yi karba duk in kare a zakka kuma ya ki saiwa ya ra'ayi kasada masu bukata su gina mana da yawa mutane suna nan sun samu filaye musulunci akwai hikima a ciki duk sun kewaye su ba sahi bukata ba nan da hekara ashirin ko talatin to ya ce masa duk shekara fidda zakka in ya tubuwar bari ba mai ginawa ya gina ko ya saida mai ginawa ya gina dama abin da musulunci ke so ya ma hukuma akan dukiyarka ko ka fidda wani ya amfane ka shi yasa aka ce mata idan suna da kayan gwalagwalai da zinare aka ce in dai karfin ta bai isa ba dole ya fidda mata ya fidda masa zakka mata albahin ta dubu sittin ne sai ta takura kanta sai adadin shekara biyu sai ta je ta siyo sarƙa ta miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu masha Allah Allah ya sanya albarka amma hekara tana ya ce to a je a auna ta a kilo nawa za ta yi a ce za ta yi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ya ce kawo zakar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu sai ce daɗin a akwati fata ke ba za ta bayyana hekara da iwa ce ke ko ki sai da ta ko ki ba mu zakata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace da tsatan kwandage a hannunta ta sa wa ƴaƴarta manzon Allah ya duba ya ce masha Allah a to tsina zakata haza wannan kwandalelan kayan zinaran za ki ba mu zakar shi ta ce haɓa manzan Allah a hannun ya rufe ta ce ya ishe ki hukunuwa a wutar jahannan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata saboda haka kenan in kika tattare kuɗin ki kika siyo sarkar jaham da ta zinare kika sa akwati dige kara da an ga dan wannan ba yake da suna mai sayan gwalagwala in yazo ya ce masa da Allah malam ya ka zo kai mana aiki wannan tsakani da Allah za ta yi na wace yanzu wannan za ta yi dubu ɗari takwas sai ta ce to kai ga dubu ɗaya ladan aikinka a kara mukala dubu ɗari takwas da wani zakata yake sai to plus albahinki na wannan watan plus kaza plus kaza yanzu kira da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ku da zakar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu misali in ta ji ba daɗi ta ajiye wannan sarka ba ta ajiye to ai na san ajiye sarka take cinye mun kuɗi sai ta sai da sarkar sai ai yaya ba ya yi jari ba to in dai jari da yaron kantin da za ta ɗauka da wanda za ta ke aikawa da direban da zai ke ɗauko kayan da wanda zai sauke da ɗan dako da waye mutum za samu abinci ina jika musulunci musulunci baya so a tara dukiya a nan nake amma idan an zuwa ta sai sai ba zarta saboda wani ya amfana yanzu wannan gidan da na bada labari ka sai gida za ka bada haya ai za ka saida sai aka ce akwai zarta amma da ka sai gidan ɗaki goma ne a ciki kuma da 'yan haya a ciki sai aka tafi kuma ba zakka ka gane bambanci shi wannan 'yan hayar ai wasu suna amfanar gidan kuma asirin su a rufe yake a cikin wannan gidan kaga kenan kamar juya kadara ake wani yana amfana sai aka sai ba zakka kana da motoci guda ashirin a gareji bukata kake in mai saya ya zo ka saida sai aka ce su akwai zakka amma motocin ana zuwa wasu fetur ana zirga-zirga da su wannan tana kai yaranka makaranta wannan tana kai matanka wannan tana kai ka wannan tana kaza duk kowa ba da direbanta ba ai direban yana da abinci da masu wanke su da masu kaza duk ana samun abinci cikin ka wannan anyar da ba zakka a cikin ta wanda ka ba wa direbobi suke hanya suke jigila su je su da ita ma ba zakka saboda na amfana amma wadda ka ajiye kake jira mai siya kuma sai nan da shekaru kaza aka ce ka kuda musu zakka to ita ce da hikimar musulunci a cikin zakka Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa assalamu alaikum Allah ya sa malam a aljanna tare da iyalansa amin Allah ya sa ni da ni da kai da duk wanda muke nan da duk wanda ya ji Allah madaukakin sarki hada mu gaba a cikin gidan aljanna malam wani irin aiki zan yi in samu kusanci da Allah ka ji tsoron Allah tsoron Allah shine duk abin da zaka yi ka tabbatar akwai shi cikin Qur'ani ko da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana yin shi ne dan girman Allah dan shi Allah madaukakin sarkin ya baka lada kuma karka manta da wutar Allah da aljanna a kowane motsinka sannan ka ke haƙuri da yadda ka tsinci kanka cikin rayuwa da take tsoron Allah wanda zai fi kusantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki malam tambaya ta ita ce haihuwa na yi bayan na haihu sai na yi allura ta tsarin iyali sai lokaci sai lokacin yin al'ada ya yi amma malam kafin na haihu sati ɗaya nake yi yanzu kuma na kai tsawon kwana sha biyar kuma bai ɗauke ba to malam dan Allah ina so a yi min bayani yadda zai yi e ita allurar fulanin tana iya sawa jinin al'adar mace ya karu ko ya ragu ko ya haifar mata da jini na istihaba wanda yake na cuta ne har kullum abin da nake ba wa mata shawara shi ne ita haila ba ta da iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyakan sai ta ba dan haka abin da yafi zama maslaha ga mace shine ta sanya jinin al'adar ta yake fita lokacin da zai fita ya take ji a jikinta in ya sauka ƙasa ya yake ya kalarsa yake in yana da wari ya warinsa yake shi ne abinda mace za ta kiyaye duk lokacin da jini ya fita daga jikinta haka ta ji haka ta gani jininta ne na al'ada ya canja ba haka yake ba istihaba ce ta yi allura ba ta allura ba wannan shine hukuncinta kamar ya fi sauki a lissafin haila ga mace in ana kwana uku ta allura za ta iya koma ta ke kwana bakwai me ya jawo haida ta koma kwana bakwai allura da ta yi in tana kwana bakwai ta allura za ta iya dawo kwana uku me ya jawo ta kwana kwana uku allura da ta yi za ta iya yin al'adar ta kwana uku kuma ta yi kwana goma sha biyar tana zub da jini amma jini ne na cuta wannan ba ya da alaka da sauran aikin ta na ibada da mu'amala ta na aure haka za a ci gaba da ba jini bane da zai hana komai amma me zai sa a tantance shine mace ta kiyaye ya al'adar ta take wani ne zama lafiya wallahu ta'ala alam assalamu alaikum malam ne gaskiyar cewa idan mutum yana da aikin karfi aka kirawo sallah bai ajiye aikin ba har sai da aka tada sallah cewa duk abin da aka biya shi na wannan lokacin haramun ne idan ya ciyar da iyalinsa ma haka wallahi ban sani ba Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu Allah kara malan lafiya mai amfani da imani Allah kara mu da baki daya malan dan Allah ayi mana bayani akan kabli da ba'adi a cikin sallah dalilan da ke sawa a yi su da kuma yadda ake yin su saboda ni na kasance ina da yawan kokonto a cikin sallah baran fara ma daga ƙarshe idan kana da yawan kokonto a sallah baka da sujada kabli baka da sujada ba'adi duk abin da kai kokonto a kan shi an yafe maka za ka huta shi kenan ko? duk abin da kai kokonto a kansa a sallah ka yi shi haka shi ne hukunci na yi ruku'u ko ban yi ba ka yi a wuce gurin na yi sujada ko ban yi ba ka yi a wuce gurin raka'a biyu ne ko uku uku ce a wuce gurin na yi sallama ko ban yi ba ka yi ci gaba da rancanka in ka yi kwana ɗaya biyu uku hedan zai haƙura ka jarraba ka gani kuma sannan idan ka ji wasi-wasin karatun da muka wuce na rana na masallacin muhammadu tasiru foundation ko shi ne ka ce a uzu billahi minas shaitanin rajim ka tofa a hagunka sau uku wasi-wasin zai farka kuma sannan karka aikata abin da ka yi wasi-wasin dama shaɗan ya sa ka ne don ka sha wahala sai ga ka samu sauki zai daina zuwa sannan abin da ke sawa sujada kabli ko ba adimin yi karantar da ahalari a nan masallacin akwai kasusuwansa ko wajen malam abdurrashid ko wajen malam kabiru ko ɗan da suka tanada ka karɓa ka ji bayani ne masu yawa amma dai idan sallar ka ka duba ƙari aka samu ana sujada biyu ne a bayan kayi sallama kana sujada ka ce assalamu alaikum idan ka duba ragi ne ka samu na sunna biyu ko na sunna ɗaya mai karfi to ana masa sujada kafin a yi sallama kana kare zaman tafiya ya kai sujada guda biyu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika allah kai mu rana ce